بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ‘yan uwana masu kallonmu da sauraronmu a cikin wannan gida na tele mai albarka na banfere a babban birnin yamai jamhuriyar Nijar mune muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ‘yan uwa masu kallonmu da saurarai a yau muna wato uku ga watan rabiul akhir shekara ta 1400 da 44 miladiya annabi muhammad sallallahu hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina kuma wanda ya daidai da 28 ga watan goma shekara ta 2022 miladiya yan uwa masu kallonmu da saurare a duk ranar juma'a kenan mako-mako muna kasancewa tare da sheik abdulmalik a wannan gidan tele na banfere a kowane lokaci na wato wanda ke karfe tara na safe zuwa karfe goma don tattaunawa cikin al'amura da suka shafi addininmu da rayuwarmu ta yau da gobe wancan sati malam ya ba da unwani amma allah bai kaddara an shiga cikin maudu'in ba a yau bi iznillahi ta'ala malam zai tattauna mana akan mustalah na allafdu wal ma'ana muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala yi wa malam jagoranci cikin duk abin da zai faɗa ya kasance wato daidai ya kuma kare shi daga faɗa cikin kuskure kuma ya amfanar da mu da abin da zai gaya mana muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa malam da alkhairi malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta bonfere muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a haduwar mu ta mako mako ko ta sati sati da muke gabatarwa a duk lokacin da Allah ya ba mu iko da dama a cikin watanni guda wato bakwai da yan kwanaki da muke gabatarwa tun da daga azumi kuma ko kusan azumi an ka shiga hutu sai bayan sallah babba ko ba haka ba yawwa insha Allah ta'ala to kafin mu shiga cikin maudu'in mu na al-lafz wal ma'na akwai kamar karatutukan da suka ko in ce karatun da ya gabata akwai dan tambihi na abubuwa guda biyu da nake son na yi don mu shiga cikin mutu idan shi kan shi waɗannan tambiha cikin muna kan su ne sai lokaci ya halinsa mun ɗauko magana ta kan abin da ya shafi wato tattalin matsaloli da muke fama da su na tattalin arziki da irin da kamata mu fuskanci waɗannan abubuwa mun kawo ayat a cikin suratul waqi'a ko ba haka ba to akwai abubuwa da kamata mu faɗa sai lokacin ya riga ya ƙuri to kaga lokacin ya riga ya ƙuri kuma ba abin da za a iya yi ko ba haka ba yawwa to anan abu biyu nake so in ƙara abu na farko shine cewa akwai munasaba tsakanin maudu'in da muka karanta na alhifzu da maudu'i da muka karanta ko wagga qadiyya ta wato qadiyya ta tattalin arziki da kuma yadda Allah yake saukar da ruwa ina fata afinci ne har a samu abinci wato abin da ya sana kawo wannan saboda ilimi na munasaba ilimi ne wasa sannan kuma ilimi ne wanda yanzu yana taimakawa ma wajen da'awa domin kaga yanzu ana ɗaukan munasaba tsakanin ayoyin alkur'ani munasaba tsakanin surorin alkur'ani alaka kenan duk da yake ma'ana hikima ta jeranta abubuwa me yasa kaza ya zo bayan wannan ba wannan ya zo bayan shi ba to kaga ilimi ne wanda musulmi malamai sun yi rubutu a kai amma kuma ilimi ne wanda yana taimakawa wajen da'awa don turawa yanzu suna nuna cewa don za mu zo kan bayanin wannan suna nuna kamar alkur'ani littafi ne a hargitse ki ma'ana ana magana kaza sai a zo a yi magana kaza sai a zo a yi magana kaza ina munasaba take to kaga wannan ya kamata musulmi malamai musamman na balaga da kuma malamai na nahwu da usulul fiqh suna kokarin nuna ga munasaba tsakanin wannan ayar da wannan ayar ko da sun zo a jere da yake shi usulul fiqh wani lokacin ma yana iya tattaro ayoyi a hada su kamar mai tafsirul mawdu'i a nuna ga alakar da akwai tsakanin waɗannan ayoyi to amma nan ba can zan magana ba tunda tana yiwa can karshen karatu mu cikin al-lafzu wal ma'ana wannan zai zo insha Allah nan mun yi bayani kan al-hifzu sati uku ko ba haka ba sati daya biyu uku sai muka zo kuma kai bayani kan wannan mushkilar tattalin arziki da take da alaka kuma da mi da abinci ko ba haka ba to me me munasaba tsakankanin su kaga idan ban hankalta ba kawai zan ce na yi magana kan wannan sannan kan wannan amma yanzu idan aka ce meye munasaba tsakanin su to Allah subhanahu wataala sai sa na gano akwai munasaba shi alhifzu idan aka haddace alqur'ani an gane ko aka yi aiki da shi akwai hayatul qulub hayatul qulub wato shi alqur'ani rayar da zukata ko ba haka ba to kuma idan aka saukar da ruwa Allah ya bada abinci hayatul abdan فالقرآن به حياة القلوب والماء الذي ينزل من السماء به حياة الأبدان ban sani ba ko ƴan kuma sun yarda da abin da na faɗa ko ba su yarda ba ni dai na yi nau ijtihadi wallahu ta'ala alam abu na biyu ayoyin da muka jero su wajen inda Allah subhanahu wataala ce nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun dun mun yi bayanin wannan a antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun nahnu qaddarna bainakum al-maut ibn kathir ya karanta qaddarna ma'ana mun ka kaddara muku mutuwa wa ma nahnu bimasbuqin bu kasance za ku iya sulbuce mu ko ku kubce mu ko ba haka ba to sai Allah subhanahu wataala ya ce wa laqad alimtumun nash'atal ula ka gane ko abin nan walaqad alimtumun nash'atal ula ibn kathir ya karanta walaqad alimtumun nash'atal ula fa'ala kaga nan nash'a fa'ala ne ina fata an finci ni ibn kathir da ma abu amr bas yau kadarna ibn kathir ne kawai amma nasha'a da abu amr da ibn kathir dalibin ilmin da bai san ilmul qira'at ba yaji an ce walaqad alimtumun nash'atal ula kaga da ita wannan qira'a babu ta a'a sai ka koma mu karatu ne ya yi kuskure koma ma manya manyan malaman da sun kira'o'in in suka ce babu babu amma kai da kasan daya kuma abin nan goma ne kuma kowane ƙari ishira da rawi guda biyu sun za ashirin kenan wanga ya ɗauki ma tsariƙar shatubiya balle ya ɗauki tsaibatun nashar to don haka dai almuhimmu na sha'a fa'ala ne ma'ana kun san tashin farko wannan dalili ne na kiyama domin tun da Allah ya halicce ku daga farko an gane ko to kuma ai halittar ku da farko babu ku tafi wahala bisa ga dawo da ku a hankalci ba a wajen Allah ba don shi da kun fai kun zai iya yin komai shi yasa da ake cewa halitta kamar mai da halitta ya fi sauki da yin ta ba a wajen Allah ba shi a wajen Allah da kun fai kun zai iya yin komai kenan nan a hankalin ku ku da kanku yan adam kuna ganin cewa idan da wato a yi abu da kuma a gyara shi wanne ne ya fi sauki kaga ai yin gyara ya fi sauki bisa ga mi bisa ga yin sabo tunda mu afirka yanzu muna gyara motocin turawa amma ba mu iya motoci galibi to kenan ko a hankalci haka nan na ina fata an fahimce da muka zo kan qadiyya ta duk da akwai ayoyi da dama inda Allah subhanahu wa ta'ala ce afa ayina bil khalqil awwal mun mun gaji ne lokacin da mun ka halitta ta farko to ka gani qadiyya ta biyu da kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce a fara'aitumul ma alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun ruwan da kuke sha ku kuka sabkar da shi daga sama ko mu kaga sabkar da ruwan daga Allah ne ina fata an fahimce ni to amma dan adam ya fesa wani abu ruwa sun sauko ba shi ke nuna shi saukar da ruwan ba Allah ne saukar da su dan da Allah bai sauko da ruwan ba bai sauka ba kuma da Allah da bashi ilimin da zai yi chemical din ba da ruwan ba za su sauko ba saboda qadiyar da take faruwa yanzu yan shekarun nan a antum anzantumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun law nasha'u ko ba haka ba kafin abin ga afara'aytum ma tahrufun abinda kuke noma a antum tasra'unahu am nahnu zari'un ku ko kiftar da shi kaga tahrufuna sai Allah danganta noma zuwa ga dan adam amma tazra'unahu fitar da shi sai danganta shi zuwa gare shi dan annabi ka dan adam yana da aiki kuma shi ma akwai aiki na ubangiji wanda ake danganta zuwa ga Allah kenan kaga mutum ya zama ce ba zai yi aiki ba Allah zai ciyar da shi kaga akwai matsala in can da ba sai mun yi noma ba Allah subhanahu wataala yana yin ruwa sai ka iske wasu dasu suka abinci na fitowa dan adam ya dau ya amfani da shi ya je ya farauta a irin rayuwa ta da to ita ma farauta ai dole sai ka je ka kamo ba abin gida yake iski ka ba shi ma abin da Allah ya fitar da shi na abinci kamar ayaba misali ko da dajin da akwai ayaba ne ai ba ayaba za ta zo ta kawo kanta ba za ka je ne ka ɗebo ta shi yasa waɗanda suke da tunanin kawai mutum ya yi zaune ba sai ya aiki ba wannan akwai matsala to Allah subhanahu wataala ya ce launa sha'u laja'alnahu hutaman fataltum tafakkahun ko ba haka ba inna lamughramun imamu shu'ba ya karanta a inna lamughramun ina fata an fincin kinan akwai alhamza an shafe ta ta tambaya wata rana ina ganin cikin bayanan da muka yi muke cewa cikin suratul tauba qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa ashiratukum sai muka ce ibnu amir ya karanta wa ashiratukum in ban manta ba to shu'ba ne ya karanta a inna la mukhramun za ku ce kamar mu an dora mu abin da ba za mu iya ba idan da Allah subhanahu wataala ya sa abin nan launa sha'ul ja'alnahu hutaman kamar da mun so da abin nan da musa shi hutaman ya zama to kamar karan karbami bai da wani amfani shikenan sai ku zamna fadaltum tafakkahun ku zauna ku ta bayani kuna hira kuna ta tsaye da subbatu a inna la mukramun misali daga cikin abin da suke faɗa tun da tafsiri ne na abin da shi tafakkahu na kin ina fata an fice ni yanzu mu za a dora mana abin da ba za mu dauka ba kaga dan adam yana cikin halin tsanani yana koma ma Allah subhanahu wataala to shafi alhamza akwai shi a cikin yaren larabci shi yasa waɗanda suka yi ƙoƙarin kafirtar da annaba ko annaba sun taɓa zama cikin shirka suna amfani da wannan uslubin wanda dole sai mun yi hattara a cikin suratul an'am kaga annabi ibrahim Allah ce falan ma janna alaihi lailu ra'a kaukaban qala hadha rabbi sai sun ce to annabi ibrahim ya ce wannan ubangiji na a an shahi hamza ne a hadha rabbi tambaya ce ke ina fata an fice ni falamma ra'a al-qamara bazigan qala hadha rabbi ay qala hadha rabbi falamma ra'a ash-shamsa bazighatan qala hadha rabbi ay hadha rabbi ash-shamsa bazighatan qala hadha rabbi bai ce hadhihi ba domin an hankalta ma khabar na shi hadha ba hankalta ma can abin da ya gabata ba domin ana kallon abubuwa ne guda biyu in an ce hadhihi rabbi yana iya in yace hadha rabbi kuma babu matsala saboda shi khabarkin wato abin nan ne almuhimmu dai ya ce wannan shine ubangiji na to dan haka an shafi hamzatul istifham wanda suka cewa ko su kafa hujja da wadansu malamai duk yadda malami ya kai da ilimi idan yayi su kurbaka an gane ko ko kuma yayi kuskure li kulli jawadin kabwa ina fata ku cire kowane ingarman doki shi ake cewa jawad nan ba jawad mai mutum mai yawan kyauta jawad na ana nufin doki mai yawan gudu kamar yadda mai kuɗi mai wadata yake yawan kyauta shi kuma haka yake yawan kyauta da gudunsa ina fata ana fahimta ta to li kulli jawadin kabwa dukkan doki ingarman doki mai karfi wata rana yana iya yi tuntubi to kina ashe komi ilimin malami zai iya yin kuskure to kaga wani sai kafa hujja da wadansu malamai sun ce ai ibrahim ya taba yin shirka ai gashi gashi gashi kaza kuma yace cikin malamma ma waɗanda ake danganta ne zuwa ga salaf ko shekul mufassirin ibnu jarir at-tabari a ba laifi ibnu jarir at-tabari ba ma'asumi bane amma dalilai ne suka sa muka bar shi kuma ba dan ba mu yadda da iliminsa ba kuma ba dan mun kai shi ilmi ba a dalili ya bayyana gare mu cewa yayi kuskure shikenan Allah subhanahu wataala ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana halifan muslima wama kana minal mushrikin Sheikh Muhammad Al-Amin Shankidi ce ma kana istighraqi ni nafi fil madi bai taba kasancewa ba kwata kwata
kaga wannan aya take kara to ta tabbatar da cewa kina an shafe alhamza to shi adda yin da yasa ni kawo wannan abin nan to a ƙarshe launa sha'u laja'alnahu hutaman wajen ruwa kuma sai an ce launa sha'u ja'alnahu ujajan da mun so da mun sa ruwan ya zama to ujajan kamar ruwa ne mai zartsi wanda baya ba a bai da dadin sha an gane ko to hutaman kuma malaman lugha dama nan ne abin lokacin yayi mun halin sa malaman lugha da suka zo a nan an gane ko sai suka ce to nan akwai mas'ala lugawiyya nahwiyya akwai mas'ala lugawiyya balagiyya mas'ala nahwiyya shine nahwiyya lugawiyya wato da an ka ce launa sha'u sai an ka ce laja'alnahu hutaman can kuma sai an ka ce launa sha'u ja'alnahu ujajan suka ce to wannan yake nuna lau ana iya a shafe ma jawabin talamun kuma ana iya tabbatar da shi domin ƙur'ani can ya ce launa sha'u la ja'alnahu hutaman nan ko ce launa sha'u ja'alnahu ujajan a luga kenan sai an kace to malaman nahwa an sallame ku sai malaman balaga sun kace mu muna da ta cewa akwai saura sun kace to mi yasa aka ce wajen ja'alnahu an kace launa sha'u la ja'alnahu hutaman amma kuma ruwa sai an kace launa sha'u ja'alnahu ujajan a to ai cire harafi ko sawa harafi ko kaddama wata kalima ko jinkirta wata kalima ai yana da wani dalili ne sa a yi shi sai suka ce to wallahu alam abinda sun ka fahimta wato laura sha'ula ja'alnahu hutaman sanya abinda yake danye ya bushe yana daukan lokaci launa sha'u ja'alnahu ujajan ruwa a canza musu ɗanɗano wani abu kawai za a jefa lokaci guda an gane ko sai su canza to kenan wancan da adda lokaci mai yawa sai an ka ƙara lamun litta akidi shi ko wannan da bai da buƙatar ta akidi da yanzu da ka ɗauki suga ka kaɗa cikin ruwa sai ka ci sun canza to shi yasa sai Allah bai kawo mishi lamun ba suka ce to wannan wallahu alam ita ce abin da suka gano abin da suka gano to amma a nan sai malaman aqida sun shiga cewa wancan yana da wahala wancan kamar yana ɗaukar lokaci a hankalin ɗan adam ba a wajen Allah ba domin a ƙudurar Allah ba a iya bambantawa tsakanin kaza da kaza shi annama amruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun to wannan mas'aloli na dan bijiro da su saboda yan uwa mu dage game da sanin lugha ta alqur'ani mu gane da dagewa da sanin lugha ta hadisi mu gane cewa ulumul lugha suna taimaka ma ɗalibin ilmi wajen fahimtar nassi da kuma wato al'ulumul ala da bi sifa amma wallahu ta'ala alam to wannan shi ne nuktan wadda mun bijiro ta nace to gaskiya ba za a barta ba matukar amfani da saka amin amin amin amin sai mu shiga cikin mawdu'in mu na al-lafzu wal ma'na to mawdu'in mu na al-lafzu wal ma'na al-lafzu asalin shi kalma ce take nuhin lafazi duk da malam Bahaushe ya dauko shi lafazi ina fata an fahimce ni to ko kuma waɗansu wato allafzu ko allafza ana cewa allafza asalin wannan kalima ba wai lafazi take nufi ba wato laraba suna cewa lafaza shay'a yalfizu idan ramahu idan aka ɗauko abu aka jefa shi ana kiran shi allafzu an gane ko shi yasa ana iya cewa lafazahu albahru albahru kogi lafazahu ya jeho shi ba ana nufin kogi ya yi magana ba amma ana nufin kogi yana iya ko mu ce teku misali tana jefar da wasu abubuwa su fito daga cikinta mun fahimci wannan to daga nan aka samu shi to sai aka ce to wannan kalima ta allafzu shi ma dan adam yalfizul kalimata ko yalfizul kalama yana fitar da yana jefar da magana kenan sautinsa ya fito don a saurara a jiya daga nan wannan asalin kalima ta samu shi sai a ce lafaza yalfizu Allah ce ma yalfizu min qaulin illa ladayhi raqibun atid kaga bai taba jefuwar wani sauti ba asalin wato in kace kana ita furuci bai taba wani furuci ba ko magana amma asalin sa bai taba jefar da wata magana ba face sai illa ladayhi raqibun atid kenan al-lafzu kenan duk da yake wasu na cewa al-kalima malamai suke cewa shi ma kal al-kalima akwai sabani wasu ka ce al-kalima wato kabato da ita da al-lafzu duka abu guda sai wasu malamai suka ce a ita allafza ita ce kalima guda wato abin nan ne shi allafza addal wato almufradu dal ala ma'anan bil wat'i amma ita alkalima suna nufin kalimomi ne masu yawa kasan muna abin da muka dauka kalima daya in an ce kalima ta kalimomi masu yawa da yawa daga cikin malamai suka tafi cewa ko in ce Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shi ya saba ma wannan yake cewa shi a cikin littafin sa Ar-Radd 'ala al-Mantiqiyyin al-kalimatu tana nufin magana mai yawa babu inda ta zo cikin Al-Qur'ani ko cikin yaren Larabci tana nuna wato kalima guda yace Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbika to ga fassararta la amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in tammat kalimatu rabbika kalimar ubangijinka ta cika cewa sai an cika wata jahannama da to kaga la amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in ai ba kalima guda bace وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا كلمة أبنجين كتاتبت أكم بني إسرائيل سكيها قولي وتكلمة تشيني على قول الله يمسو ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون كو يرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون أكراءة حمزة الكسائي ده إمام خلف kaga wannan ya nuna cewa ashe kalima ba abu guda tuni ba shi yasa alqal khatibu kalima kawai magana ce yayi ba wai zance a ce a kalima guda bace domin shi ibnu malik ya ce wa kalimatun biha kalamun qad yu'am yana yiwa a faɗi kalima ɗai amma kalmomi ake nufi to su malamai suka ce an ka dibi siyaki da an ce kalima ma magana ce mai yawa kenan al-lafzu ko al-lafzu shine ke nufin wato wato abin nan mufradi guda wannan kalimatu shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai ba kalima guda bace to eh, amma ita ma kalima din suka ce ya asalin teki suka ce ya samo asali daga kalama domin an ce kallama ya yi magana to ina asalin shi tulafi tun da kallama an ƙara mishi suka ce ya samo asali daga ka, kalama yaklimu yaklumu ana cewa yaklimu yaklumu wato mudari shi yake doka kidan fa'ala yaf'ilu ko yaf'ulu sai a ce kalman wato wato alkalmu shine rauni kalaman kuma yayi rauni domin masdar shi na da fatha ta lamun ma'ana yayi rauni asalin shi al, wato alkalmu shine aljurhu rauni tasiri domin rauni yana maka tasiri kana jin raɗaɗi ko to haka kalima ita ma tana maka tasiri ka ji abin da an ka faɗa domin yanzu da aka ce ma bari ko ka daina kaga wannan abin zai maka tasiri kenan ka abin suka ce to daga nan an ka ɗauko kalima ta alkala eh jam'in shi kuma kulumun wa kilamun rauni kenan don kakka ga kilamun kullum ka ce kalamun ake nufi kai hattara mai koyon larabci ɗalibi wanda ke kutsa mallita tafai Allah ya kyauta to wannan zancen kalima kenan kenan mun samu allafzu duk da yake kalima ita kawo mu da shi da allafzu ya kawo mun kai magana shi sai alma'ana alma'ana ya samo asali daga alqasdu uniya bihi kaza ay qusida bihi kaza alma'niyu bil amr ay almaqsudu bihi wanda ake fuskanta da shi ko dan amfane shi ko ko dan ya warware wannan matsala daga nan aka samu alma'ana alma'ani kenan almaqasid menene ake son a ce to in muka zo allafzu wal ma'ana kenan mun samu ta'rifa cikin su sai mu koma zuwa ga abin da ya shafi yarurruka kaga allaf da larabci in muka ce kalima da faransanci ana kiransa mu mu m o t an fahimta da english kuma ana kiran shi word word w o r d yawwa inda faransanci ne ana son alkalimat ko allafzat ko ba haka ba ko al'alfaz ko ba haka ba sai a ci kalimomi masu yawa kuma ce lafuzza masu yawa kaga su da english s kawai za a kara words shikenan an kare in ka diba yanzu cikin kwamfutoci ma za ganin words words kenan na suna kawo suna suna kawo shi ai asali daga rubutu na da an baka asali ma ilimi daga rubutu ne ya samu asali duk da yake ko ba haka ne maksudin su ba dai Allah ya faɗi cewa alladhi allama bil qalam ko ba haka ba laimon kuma da faransanci shi bai canza lai ne kawai za a kara kaga nan da english ana iya fahimta amma da faransanci ba za ka iya gane ba sai an kara mishi ta'arifi domin za an ce mu kalima daya to an ce mu kuma kalimomi masu yawa amma in an ce lemu to wannan an ce lai to nan na za ka iya bambanta tsakankanin su domin shi za a kara s ka san abin masu karatun su dai sun kasan wanda shi ke mu dai ishara ta muke idan saboda su fahimta da kyau wallahu ta'ala alam to mun samu kalima mun samu lafazi mun samu ma'ana ko ba haka ba to sai mu dawo zuwa ga yanzu nuktan mu ta biyu game da allafzu da alma'ana alma'ana da faransanci signification an gane ko da english suna cewa signification amma ba shine suka fi amfani da shi ba meaning yawa m e a n e eng to in mai karatun faransanci na iya to meaning na zai cewa sai ya ce meaning ka san cikin faransanci ko bi sai an faɗa ce meaning da ka je an ce good morning to wannan ka san wanda ya koyi faransanci da ya kuma koyi english ya tuna wani ya ga rubuta da english game over eh sai karanta shi gama over yawa gama over to ai shi yayi kokari tun da over yace inda ma faransanci na game over na zai cewa shi ta shi shi kunci ne duk da yake kowane yare da yana da nashi hasa'is wannan ba wai mu abin nan bane kowane yare da nashi ka'idodi in kuma kana son ka koya dole sai ka koyi su to wannan kenan kenan mun samu asalin wannan allafu da alma'ana yanzu sai mu zo zuwa ga dirasatul alfaf wal ma'ani idan muka zo alqur'ani mai girma alqur'ani mai girma yana da janibin laf yana da janibin ma'ana a alkur'ani akwai lafuzza kalimomi wanda zaka ga ilmul qira'at yana kula ne da kalimomin da suka na alkur'ani wanda bai a yadda ba a sa wata kalima ta shigo ciki wadda ba ita ba qira'o'i waɗannan guda goma almutawatira ina fata an fahimci ni ko mu ce daga harfu sab'a ne su ne qira'o'in guda goma ko mu ce a'a harufa guda shidda an shafe su harafi guda ne shine adda qira'at guda goma sabani na malamai cikin ulumul qur'an in ka diba cikin al-itqan fi ulumul qur'an da kaga wannan da kuma manna binga mabahith fi ulumul qur'an na manna khalil qattan da kuma manahil al-irfan na imam az-zarqani da dai sauransu almuhimmu dai waɗannan kira'o'in guda goma suna kura ne da al'ada ada'ul alfaz ai yadda za a kawo lafazza kuma kada a yarda wani lafazi ya shigo shi yasa da an ce ga kira'a ba mutawatira bace to lafazin ta ma'ana ba a da tabbacin ya tabbata ba za a karanta da shi cikin sallah ba mun fahimci wannan kenan janibi ko ko ce na allafu kenan janibi kuma na alma'ana ma'anar da kalimomin alkur'ani suka kunsa shine zaka ga galibi malaman tafsiri kuma su suke kula da wannan shi yasa malamin qira'at daban malamin tafsiri daban kenan malamin qira'at yana haddace lafza lafuzan alkur'ani tafsiri yana haddace ma'ana ma'anoni ko ko wannan yana kula ma ko bai haddace ba wannan yana kula da lafuzan alkur'ani da yadda ake karanta su wannan yana kula da da ma'anonin alkur'ani shi yasa ba a cakudawa tsakankanin su amma yana yiwa mutum kuma Allah ya bashi ya zamanto malami ne na tafsiri kuma malami ne na qira'at zalika fadlullahi yu'tihi man yasha na'am mun fahimci wannan to haka ke nan to in ka diba cikin kowane ilimi ma za a yi samun wannan yanzu wani za ka iske a ilimin hadisi ya san hadisi da kyau amma bai haddace hadisai da yawa ba amma ya san yadda zai koma cikin littattafan da suke da'afawa da sahaha wani za ka iske ya haddace hadisai da dama amma matsalar shi bai bambanta sahihi da da'ifi don bai karanta ilmul jarhi wa ta'dil ba gaskiya ilmu na qadir rijal ko ba haka nan bane to dan haka dai akwai da zaka iske Allah ya hada musu biyu wani zaka iske ya haddace littattafan hadisi kuma bayan ya haddace littattafan hadisi kuma ya haddace ilmu rijal ma yana rike da sauran littattafai waɗanda za su iya cewa wani thiqa ne wani ba thiqa bane wannan eh, ijtihadi ne na malamai eh, gwargwado kuma kowa akwai inda Allah yake masa baiwa wani Allah ya hada mishi biyu wani Allah ya bashi daya sai dai malamai suke cewa dan waga nukuta ce mai muhimmanci ba za mu wuce ta ba in ka ga Allah ya ba mutum karfin hadda na'am to galibi sai ka iske shi ko da wuya ya zama to yana da kokarin fahimta da wuya kaga hankalin shi yana kai ga fahimta shi dai ya fi son ya haddace shi yasa zaka ga mafi yawancin aran momi ba su damu ba da neman fassara aiki nan in kaga Allah ya ba mutum karfin tunanin gano ma'ana sai ka iske shi ko har da tana bashi wahala sai ga malami ya shekara 40 50 yana fassara Qur'ani amma wallahi ko izin babu cikin kashi to shi yasa in Allah ya haɗa ba mutum biyu to za ka iske karatun shi zai saurin haɓaka domin shi ga hadda ga sanin ma'anar kenan sarrafa abubuwan kai tsaye da amma wanda ɗaya ne ya iya to akwai matsala na fata an fahimci ne wanda kuma kowa ya kamata kai da ka haddace alkur'ani kai kokari ka san ma'anar alkur'ani wa hana ka kai da kuma ka san ma'anar alkur'ani kai kokari ka haddace alkur'ani wa hana ka ka haɗa duka waɗannan faloli guda biyu misali ne nake cewa kuma ba wai sai alkur'ani ba ko hadisai in ka haddace da sai ka san ma'anar su mana in ka san ma'anar da sai kai kokari ka haddace in Allah ya baka karfin da zaka haddace ka samu naka na da'awa gurgurdu tun da kowa gurgurdu nashi nan ke samu wallahu ta'ala alam to sai mu aji wannan in sai mu je zuwa ga al-ijaz al-qur'ani kenan anan mu'jiza al-qur'ani lokacin da al-qur'ani ya sauka na'am yayi karo da kalubale kalubale na makiya shi abu ko gaskiya ne makiya sai sun ce ƙarya ne in ba wanda Allah ya marabo bai tuba zai dage akan haka lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da alqur'ani da awatar bayyana na'am tun wasu suna shakka har sun ka tabbatar da cewa dai alqur'anin gaskiya ne to amma ba sa da niyyar bi saboda to mutumin da bai son ya bi gaskiya zai rinka kawo soki burutsu daban-daban daban-daban daban da tambayoyi na izini da izgili da kuma cewa a kawo abubuwan da waɗansu ma ba sa yiwuwa to idan ka fahimci irin waɗannan sai ka kau da kai daga gare su domin mutumin da ya san gaskiya ya ƙibinta kamar babu lokacin da za a ɓata kamar babu damar a ɓata lokaci a kansa sai a je a nemi wanda bai fahimci gaskiya ba ko da zai karɓa shi yasa zaka ga Allah subhanahu wataala ya zira tuba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kada ya damu da waɗannan na'am ina fatan kana fahimta ta misali zaka ga wani lokacin sun ce ai alqur'ani nan wanda an kasa kama da shi inda Allah zai saukar da qur'ani ya kamata ya zaka wani babban mutum tsakanin makka da ta'if ya saukar mishi da alqur'ani wa qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim me yasa ba a saukar da wannan qur'anin ba ga wani mutum daga qaryatayn ko ba haka ba alqaryoyi guda biyu sai ce azim an yi fasl ne tsakanin sifa da mausuf kinta bil jar wal majrur nan babu matsala asalin yadda yake wa qalu a larabci kenan wa qalu laula nuzila hadha al qur'an ala rajulin azim min al qaryatayn amma saboda ne ayatul fasila can ayoyin da suka gabata suna karewa da nunun nunun to shikenan sai Allah subhanahu wataala ya- ya- wato ya zamanto uslubin da waɗancan ayoyin suka kare bisa gare shi suka kare karyata yawwa min al qaryatayn azim ina fata suna cewa me yasa ba saka da wani qur'ani ba daga alƙaryata ne makka da fa'if malamai suke ce saboda wani lokacin su ne manyan manyan alƙaryu to ai kamar suna so su nuna ma Allah bai bai san waye kamata ya turo ba kaga katsalin da cikin al'amarin Allah wasu ce sai an turo mala'ika yawwa sai su ce sun an turo mala'ika misali kaga Allah subhanahu wataala mai sunan da yace Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata almuhim waɗannan abubuwa zaka iski duk lokacin da gaskiya ta bayyana waɗannan abubuwa za su faru shi yasa kada kai mamakin su kada kuma wani sa tsammani kamar sababbi na lokacin da Abdullahi ibn Ubayy ibn Sulul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo karshen ya nuna yace yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal idan muka koma Madina mai daraja zai fitar da kaskantacce wai ma'ana shi ne mai daraja tun da ɗan gari ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka ya zo yake nan shi bako ne za su fitar da shi to sai allah ya yi amfani da wani usulubi shi ma da malamai daga suka ce wato alƙaunu bil mujab ma'ana ka yarda da abin da mutum ya faɗa amma a ina ne za a ɗora shi sai allah ce walillahi al'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin lalle tabbas mai daraja zai fitar da kaskantacce an yarda da haka to amma wane ne mai daraja wane ne kaskantacce ku munafakai ku ne kaskantattu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mu ne su ne masu daraja alqawlu bil mujab za ka ga idan ana tattaunawa kakka yarda ka kore abinda ba haka bane amma ka tabbatar da shi sannan a ce zuwa wajen inda za a kore ba ina ka cewa taslimul jadali a'a shi at-taslimul jadali ta yana saka maka akan haka babu ruwana amma shi alqawlu bil mujab za ka cewa eh na yarda da abinda ka faɗa amma a ina za a aza shi na fata an fahimci ni ko ba haka ba Allah subhanahu wataala yake ce a cikin suratu Ibrahim da kafirai suna tattaunawa da mutanen su da da annaba suke tattaunawa da mutanen su qalat rusuluhum afillahi shakkun fatir samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yu'akhkhirakum ila ajalin musamma qalu in antum illa basharun mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bi sultanin mubin qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum kaga sun ce musu ku ba kun bari sai dai mutane irin mu to kaga annabi ba zai kore cewa shi ba mutum bane tunda shi mutum ne shi yasa ma Allah subhanahu wataala a cikin suratul anbiya ya ce wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'ama ba mu sanya annabawa ba jiki wanda baya cin abinci anan sai ka fahimci annafi da ahkamun nafi domin su annabawa jiki ne amma jikin da bai cin abinci ne Allah abba ya su ba kenan annahyu munsabbun an gane ko ala adamil akli ba akan jasadu ba in ba haka ba sai ka fada domin in ka taka nana to annaba ba jiki bane to su menene ai suna da jiki mutane ne to kuma wato wa ma ta Allahu jasadan la yakulu ta'ama kenan sai ai aljamu jikin da baya cin abinci shine Allah abbai sanya su ba amma Allah ya sanya su jiki mai cin abinci shi yasa ba sun ka cewa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswa ko ba haka ba har suke cewa ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun wal in ata'tum basharan mithlakum innakum idhan la khasirun al-muhimmu dai anan da su suka ce in antum illa basharun mithluna ku ba kun bane illa mutane tamkar mu kuna son ku kange mu daga amma kana ya abudu aba'una mi annaba sun ka ba su amsa qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum manzanin suka ce lalle mu mutane ne irin ku amma ba daga nan ta tsaya ba walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi Allah yana baiwa da su cikin bayansa dan haka kullum ka ce duk mutane mutane ne a asalin su dai suke amma akwai abin da ke bambanta su dan ka san wani mutum na amma kayan da yake dauka kai mutum ne wallahi ba za ka dauka su ba da an adama su zaka mutu wani aikin da yake yi in ka yi shi mutuwa za ka yi zaka mutu kenan tantancewa mutane duk ɗaya na ai mutane ɗaya na amma Allah ya raba mu kowa tashi baiwa nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya shi yasa irin waɗannan soki burutsu fir'auna ya ga ma annabi Musa alam nurabbika fina walidan kawai da an ce maka yaro kakka yi mamaki wani fir'auna ce ƙaramin karamin yaro mu ne mu kare shi eh kuma yace mai kaskantacci am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wala yakadu yubin wanda yace ma annabi Musa ai kaskantacci na dan haka dibi annabi Musa da daga cikin ulul azmi na rusul a ce masa kaskantacci sannan alfikru almaddi falawla ulqiya alayhi aswiratun min dhahabin aw jaa ma'ahu almalaikatu muqtarinin ko asawira aw takra me yasa Allah bai bashi ba aswiratun min dhahabin a bashi mundaye na na dinariya kaga wai suna so shi nuna cewa dukiya ita take nuna kaga alfikirul maddi kamar da turawa suke nuna mana cewa addinansu su ne na gaskiya saboda suke da kamfuna suke kere-kere mu kuma addinin ba gaskiya bane tunda ba ma iya yin kere-kere amma sun boye mana cewa musulmin da suka karantar da su a Spain shekara 857 da yaren musulunci suka karantar da su to su kuma yasa addinin su bai hana su me yasa addinin su ba su da masu kai kiri dan haka irin waɗannan tamwihat da ake yi dole musulmi mu tashi tsaye akan su ka je cewa labista fina min umrika sini ka shi zamna tare da mu shekaru da yawa mun san ka kai waye kai waye kai wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta ka aikata aika aikaka wanda ka aikata ka san annabi Musa rigima ta tashi tsakanin shi da wani ya bugi wancan mutumin ya mutu ya so ya hana shi zalunci ba dan ya kashe shi ba kuma da ya buge shi ba dan ya kashe shi ba sai Allah ya kaddara masa mutuwa to kaga yanzu wannan sai suka rike shi shi yasa idan ka yi kuskure dai shi fir'auna nawa ya kashe tsaya ka ji tsaya ka ji idan ka yi kuskure ɗai kana mutumin kirki ko kana mai da'awa makaruhi da in ka aikata sai duniya ta jiya amma mutane na can ɗan luwaɗi na can na luwaɗi su masu shan giya suna can suna shan giya su masu zina suna zina su amma kana ɗaukar dala ashirin kabba mai bara an ka diba an ka ga yalla mai baran nan akwai ɗan sauran ta ba tsohuwa bace sai a ce ka gani ko ka ga mallaman ga SQ wannan ku ka ji wai SQ tambaya wai SQ dala ashirin nan da ya bata mai baran nan don Allah na ya bata ga waɗanda suna ɗaukan mata an san gidajen su waɗanda suke kai mata suna da su amma kai ka ɗauki sadaka ko abin ga ka ba suwa shi wa banda wannan sarƙar da ka bayar bai ga kun ba amma wai ya kalli wannan wai yalla yalla budurwa ce ko sabuwar tashi ce yalla akwai wani abu karkashin ƙasa to shi yasa kaga fir'auna sai ya manta da shi na yanka mutane ƴaƴan al'umma guda suke yankawa amma wai kaji annabi Musa wa fa'alta fa'alta kallati fa'alta wa anta min kafiri shi yasa annabi Musa bai tsaya ba duk da fir'auna da mulki sai da masa raddi yace fa'altuha idan wa ana min ad-dallin na aikata wannan na yi kuskure al-i'tirafu bi-dhanbi aw bil-khata'i fadila in kai kuskure kana kai kuskure ba wata matsala in dai kana son ka tsira saboda kai dan adam ne duk wanda ya ce baya yin kuskure ƙarya yake yi kowa yi shi kana yin kuskure annabawa ne an ka ce su masu muna ne wato daga fi tabligh risala masumuna fil khata'i ko an al khata'i fi tabligh risala duk inda za su isar da sakon Allah ba sa kuskure tunda nan in an samu kuskure kenan al'amari Allah zai samu matsala na biyu kuma ba sa aikata kaba'ira shine abinda an kai ittifaki akan wajen ahli sunna can banda waɗansu ƴan hashawiyya da waɗansu masu aqidu can na kaskantar da annabawa ko na kokarin kai annabawa matsayin da basu dace ba kaga yahudawa sai kaga suna ce ba annabi Isa wala iyazu billahi dan zina kristoci su ce annabi Isa Allah kaga ko daga cin su yayi gudubi ina fata an fahimci ne to kaga ana samun wannan yace a'a fa'altuha idan wa ana min ad na yarda na yi kuskure amma annabi musa sai masa raddi wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abbatta bani isra'il ni ko ka bautar da al'umma ta gaba daya bayan ma bautar da ita kana yanka ƴaƴanta to kai mai yanka mutane zai zo kuwa dan an yi kuskure dai ya zo hashi ce mutane wai wai an yi kaza to shi in kana da awan shi zai saurari wa'adinka goma duk bai ji kuskure ba sai da ji kuskure sai shi nuna cewa ai ga kuskure shi inda ya kuskure to wurin dacewa nawa aka samu ko jarabawa ake yi aka ce ka samu an yi jarabawa ka samu 95 biyar ka yi kuskure ka ci ko baka ci jarabawa to ka gani to wannan shine kullun wa ainur rida an kulli aibin kalilatun kama anna aina suqti tubdil masawiya inji imam shafi'i wa ainur rida idon yarda kenan irin da ke kaunarka an kulli aibin kalilatun ai kalilatun an kulli aibin ya ta taqdim wa ta'khir idon yarda ba su taba ganin kuskuren ka ba yaro in uba na son shi cikin gida ko uwa ko ko mutum kana son shi to in baka yi anniya ba son shi sai ya sa ba ka kai labari a rayuwa saboda duk abin da ya aikata sai ka yi tawili shi yasa ka ganin waɗansu suna tawili saboda su kare son rangwani saboda wata bukata ta su sawa'an mutumin nan dan family din su ne sawa'an mutumin nan yaren su yake ji sawa'an mutumin nan ya hito daga jihar su sawa'an mutumin nan malamin shi ne koko sawa'an mutumin nan kasar da yiwo takarruji ne daga wajen wannan abin ga sawa'an ne jami'ar da yiwo takarruji daga wajen ta sawa'an wani mutum ne wanda suke dasawa da shi sawa'an mai gidan su ne a fati shi dai in dai son ran shi na sai ya bi duk yadda za a yi tawili a kare shi bai taɓa ganin kuskure sa walakin na aina sukhti tubdil masawiya sai dai idon kyacewa ba abinda suke nuna ma sai almasawiya almasawiya kenan nuna shi yasa kai hattara da kiyayya ko son rai ko so ko ki kai hattara kada su rufe maka ido domin wanda baka kauna duk maganar da ya faɗa kuskure ta duk abin da ya kuskure ne wanda kake kauna duk abin da ya faɗa daidai na duk abin da ya daidai na to wannan hanya halaka kenan shi dan ya same ka shine alhawa son zuciya kuma ubangiji na wanda aka bauta ma yana nan tare da kowa in ma gumu kasuwan bace da sauran kayan arnanci da ake bauta ma to shi shine nan gidan tare da kowa Allah ce a fara aita man ittakhadha ilahahu hawahu shine son rai kuma shine duk ya bata duniya su kaga turawa su ce muna ai sun taimaka muna sun koya muna yaren su sun yi kaza sun yi kaza eh to kuma kun koya muna kuma kun kashe muna mutane mun kawo muku gidan likita to da kun kawo mu gidan likita kakakin nan mu da ƴaƴan mu kun kashe to su kuma yi amfanin kashin su sai a yi ta hayaniya ana kawowa a ce a'a an taimaka mana da kuɗin da za mu ɗaukar nauyin karatunmu alhali arzikinmu idan muna da shi za mu yi ɗaukar nauyin karatunmu na shekara goma wanda an ka ɗauka na shekara ɗaya wani irin taimako ne wannan Allah ya kyauta ala ayyati hal mallan to kaji kenan irin waɗannan abubuwan suna iya faruwa a nu'minu laka wattaba'aka al-arzalun ko abin nan za mu bi ka kaskantattu suka bi ka kaji abin da aka ce ba annabi nuhu to ina alaka wanda ya yi da'awa da wanda ya bi shi kai ka ce ga abin da Allah ce wanga ce ya yarda yana da hali bai da hali mai kuɗi ne ba mai kuɗi bane dan garin ku ne ba dan garin ku ne baki ne hori ne ko aljani ne ba ina ruwanka musulunci mu aljannu suna musulunci kuma hasu suna da'awa wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun kuma Allah ce wa idh sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin annabin da sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yazo da da'awa bai ma san ya samu wadansu mutane ba a ta'if an koro shi an jehe shi har abin da jini ya cika takalmin sa sai Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ya bashi wata tawaga tana can tana musulunci aiki shi bai da labari tawaga aljanna to ko addini zai ma Allah aiki cikin addinin musulunci na ruwanka tunda addini ba naka bane kai kadai
wato duk kalubale da bayan zuwa alkur'ani to yanzu kalubale kalubalen da alkur'ani za a fuskanta tunda mun ce al-lafzu wal ma'na kalubale ne guda biyu kalubale ta lafzi da kalubale ta ma'ana ma'ana wani lokacin kafirai suna suka ne zuwa ga lafuzzan qur'ani su ce kalmomin ƙur'ani ga sunan dai wai ga sunan kaza kaza an ce kaza an ce kaza wani lokaci kuma sai su yi suka zuwa ga ma'ana alƙur'ani su ce kai ji wai ma'ana abin ga kuma a ce wai daga wajen Allah yake shi yasa malaman da suke dirasa ta al-i'jazul qur'ani in ka diba cikin buhuf yawa na rabitatul alam al-islami za ga suna karanta kasa i'jaz ba wai dan saboda i'jazul qur'ani yana da iyaka ba na farko ina son in ji hankalin mutane ma anan kaga na farko akwai al'ijaz albayani bayanin alƙur'ani nan ne suke tattaunawa a kan su yanzu na an ce bayani da lafazin alƙur'ani da mana alƙur'ani ƙur'ani zai zo da ma'anar da duk duniya ba wanda ya zo da irinta kuma tsarin kalmomin ƙur'ani ba wanda ya zo da irin waɗannan tsarin waɗannan kalmomin ɗai kenan sannan akwai al'ijaz na hidaya ijazul hidaya shiriya ta alƙur'ani wato shiriya ta alƙur'ani Qur'ani na da maganin da duk duniya babu irin wannan maganin. Wani nazilu min al-Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatul lil mu'minin. Mutane suna fama da ciwon girman ka. Eh waraka. Waraka ba magani ba. To Mutane suna fama da ciwon girman kai. Yanzu a haɗa mini ko wata chemist ko farmasiya wadda akwai nan Niger ko America wadda take maganin a ba mutum magani in yana fama da girman kai da ya sha shikenan ya hada ko biyu ko uku ko abin da shikenan girman ka ya dore kawai wani ya zaci cewa katon kai ba girman a girman kai irin wancan na na abin ga so ko katon kai dai shi wancan da likitoci na girman kai ciwon girman kai na ciwon girman kai to to bari mu ji to yanzu wannan kai ka hita ciwon hasada yawa ciwon hasada a wace likita ce ake maganin ciwon hasada don Allah ba mu magani wani bature ne wannan magani to ijazul hidaya shi yasa su Saudiya suke da mashru' na hidayatul qur'an bincike ne kusan guda dubu in ban manta ba ko guda ɗari ne suka fara suka raba a duniya al hidayal qur'aniya ai bincike hidaya ta qur'ani akan kaza qur'ani ya shiryar da mu akwai abubuwan da ba inda zaka samu maganin sosai al qur'ani wannan kaga ijaz na hidaya kenan akwai al ijaz na bayani akwai na hidaya akwai na at tashri'i tsarin da al qur'ani ya kawo na shari'a duk shari'o'in duniya sai ka iske suna fama da hayaniya yanzu kaga a kasar ingila wani mutum ya ce yana son ya ci mutum ya tallata a intanet yana son ya ci mutum wanda yake son ya zo a ci shi sai wani mutum ya zo ya yanka naman shi ya ci ya ranka na mashi ya ci shi kenan ya je gidan shi ya zo ya sa ya bada adireshin shi kuma shi wannan mutum ya je suka yi fira ce lafiya ka zo ce a ina ga tallace wanda ka kawo cewa kana son ka ci mutum ya ce to ba matsala ka je ka mai abinci sun ko almuhimu da suka tattauna karshe tun da ya san kashe mutum abu ne mai wahala sai da ya kyakyace shi sai ya buge da ya buge shi ya kwaɗi ya mutu shikenan sai daddatsi na masa da ya daddatsi sai sa a cikin firjin yana ci yanzu bincike bincike ya kawo a ingila bbc da suke bada wannan labarin na'am da kunne na naji wannan labarin shikenan sai aka ji aka kai shi kotu da aka zo kotu da aka zo kotu na'am alkali ya ce shi bai san hukuncin da zai yi mishi ba saboda a cikin shari'a ingila babu babu dokar da ta kwaɗi yadda in mutum ya ci nama mutum ga hukuncin da za a yi masa
dole a tsaya shi kenan shi ne suke kira vid juridic sai a koma wai wato farag akwai faraga ta shari'i cikin ƙur'ani da hadisi ba a samu wannan shari'a ta gaskiya ka fahimta luwaɗi mace ta- ta ta tara da mace an yi wani abu wata wata ta aure wata mace ko sun kai lalata aka kai su shari'a alkali ya ce a shi wai cikin kundin da ya karanta bai ga hukuncin da za a yi musu ba vid juridic wannan yake nuna maka cewa shari'a sai ta Allah ita kadai ta babu da za a rasa a cikin ta ina fata ana fahimta ta to kaga wannan kenan mun fahimci wannan da kyau na okay i'zaz na bayani da i'zaz na tashri'i da i'jaz na hida da i'jazul ghaibi ghaibi qur'ani ya bada labarin abin da bai zo ba amma zuwa gaba zai zo
kuma akwai wanda ma bai faru ba a lokacin da Qur'ani ya sauka yanzu ya yawwa shi ne ai gaibi dama gaibi shi ne abin da ba a san da shi ba zai zo na kaga lokacin da an kai yaƙi tsakanin farisawa da rumawa ai qur'ani ya faɗi cewa hulibatir rum na an rinjaye rumawa fi adnil ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun kuma yace fi bid'i sinin cikin yan shekaru takaitattu daga uku zuwa tara zuwa goma lillahi al'amru min qablu min ba'd wa yawma idhin yafrahu almu'minun kuma wannan rana mu'minu za su yi farin ciki kaga gaibi biye ba da labari waɗanda an karin jaya ce za su rinjaya kuma yace wa yawma idhin wannan ranar da za a yin wannan yakin na ranar da su waɗancan za su ci nasara ya farahul mu'minu za su ci- za su yi farin ciki saboda su rumawa ahlul kitabi ne su ko farisawa arna ne masu bauta wa wuta ne da rana da sauran abubuwa to su mutanen makka sai suka ji daɗi an rinjayi ni an rinjayi rumawa saboda farisawa sun fi kusa da su ta fuskar aƙida tunda su gumaka suke bauta masu koɗanda suna bauka- bauta ma rana da kuma su ma gumakansu da sauran abubuwa su kuma musulmi sai suka ji baƙin ciki saboda ahalul kitabi rumawa su ma ahalul kitabi ne a sauka musu da alƙur'ani to sai ƙur'ani ya nuna cewa kuma za ta juya kuma ranar da za ta juya ranar mumini za su yi farin ciki kuma haka aka yi aka zo aka yi yakin aka rinjaye farisawa kuma yau ma idin ya farahul mu'minuna aka yi yakin badar musulmi suka rinjayi mushrikai ijazi ne farai ina fata abinci ne ijazul ghaibi bari ka ji bari wannan ijazul ghaibi ya kamata mu dan bada misalai kan shi saboda wannan karatu ne da bai bukatar gaugawa Allah ya ce sayaqulu alladhina ashraku da sannu mushrikai za su ci law sha Allahu ko ba haka ba na ma abad ma ashrakna wala abauna wala harramna min shay ko ba karan bane a cikin suratul an'am da sannu mushrikai za su ci to kaga dibo da qur'ani ba magana Allah bace dan su ƙaryata qur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna iya rufe bakin su su ce to kakku hade wagga magana ba sa shi shi ƙarya amma sai da sun ka faɗa cikin suratul nahl Allah ce wa qala alladhina ashraku law sha Allahu ma abadna min dunihi min shay'in nahnu wala abauna wala harramna min dunihi min shay ka gani Ƙur'ani ya faɗi cewa Abu Lahabin zai mutu kafiri. Tabbat ya da Abi Lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab. Kai ba shi ba Al-Qur'ani ya ce hamma ta shi wa mar'atu ma ta shi ma kafira za ta mutuwa.
farai kuma ba su Irin yadda suka ƙiyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ko da a munafunce a munafunce su fito su nuna cewa kamar sun musulunta don su karyata Qur'ani sun ka kasa. Kuma suka rayu haka suka mutu suka mutu a haka dan a nuna maka wanda ya halicce su ya san abin da yake faruwa al-ijazul ghaibi sannan shi yasa akwai wani fada na kasar um, Canada da ake kira Carrie Mill Carrie Mill wanda Ahmad Didat ma ya karatu a hannunsa na abin ne da ake tattaunawa ya dauki alkur'ani ne wani babban fada ne ko pasto ko pastor an gane ko ya ta yi nemo kuskure cin alkur'ani ko da ya bude alkur'ani sai ya ga abubuwa masu ban mamaki karshe daga nan ma sai musulunta to ya ce daga cikin abubuwan da suke nuna alkur'ani gaskiya ne yana da littafi ban darasa littafin wanda an ka tarjama da larabci domin ina ganin da turanci english yake magana ka gane ko yake cewa daga cikin abubuwan da ke nuna alkur'ani gaskiya ne ka gane ya kawo wasu abubuwa to ya kawo wannan matsala ɗin na
ka fahimta wannan matsala ta cewa abu su abu lahabin ya kawo kamar eh, matsala abu lahabin yadda yake kiyaye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai musulunta ba to ai koda dan ya kuma ya tashi ya karace ce assalamu alaikum jama'a to ashe da hoyo na shiga musulunci shikenan ai ya karanta qur'ani amma ya kasa da shi da matar shi sai sun mutu akan wannan kiyayya shi yasa suke ka cikin littattafan sira ma matar shi idan mutum ya gudu da madina ya bato da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zaka in yana son ta bashi wuri sai ya ce to ai shi makin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce baiti rahbun liman yu'adi muhammadan ita gidanta yana da fadi ga duk wanda ka kiyaye da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya kyauta PG da yawa fiji da hablum min masar to an gane ko daga cikin ijazul ghaibi eh, da qur'ani yake bayarwa akwai abubuwan da tafasil kin su ba ba ba dan nan qur'ani ya tsaya ba fa wal khayl wal bighala wal hamir litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun wannan ba Allah zai halicci abin da ba ku sani ba ma'ana mutanen da Qur'ani ya sabka a zamanin su Allah zai halicci abubuwan da ba su sani ba nan kuma ba halitta ɗaya ba a'a Allah zai bada iko dan adam ma ya kirkira wasu na'urori waɗanda ba a san da su ba sai ya zamanto halittar ta Allah ce asalinta amma shi ba dan adam iko walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr mun girmama yan adam mun dauke su a cikin teku Allah ya dauke su cikin teku ko jirgin ruwa a'a Allah ba dan adam ilimin da zai kerawa sannan kuma mi shiga ya tuka ya tuka sannan in ya tuka Allah ya kawo iskan da zai tafiya da shi don in ba da iskan nan ba wa min ayatihi aljawari fil bahri kal a'lam in yasha yuskini riha fa yadhalna rawakida ala dhahri Allah ce da ya tsaye da iska da jirgin ruwa tsayawa da yi ashe yan metiyo da jirgin sama da jir- da jirgin ruwa duk da iska suke aiki su yi karatu a gane yau ana tafiya yau ba a iya tafiya ga yadda suke karkatawa qur'ani biya yi bayanin wannan amma musulmi mun yi bacci shi yasa sai muka tsaya kullum sai an yi muna muna muna cewa kaza kaza kaza kaza kaza almuhimmu dai mallan al-ijazu gabi kenan yanzu duk na'urar da za a yi har zuwa tashin alkiyama qur'ani ya faɗi ta wa yakhluqu ma la ta'lamuna kuma yace ya hore mun abin da ke cikin samai da kasai wa sakhara lakum ma fis samawati wa fil ardi ya hore mun abin da ke cikin samai da kasai duk tunaninka ka kirkiro wata na'ura ka hada kaza da kaza don ba kai ka halicci kayan ba dama na Allah zaka kallo ka yi dubara ka dan yi kwaikwayo irin nashi sannan kuma kayan da ka hada na Allah ne kuma Allah ya baka ilimin kuma ka kalli yadda Allah ya halitto ɗansu abubuwa kaga inda ba a kalli jirgi- eh, tsuntsu ba ana yin jirgin sama ba za a iya ba inda ba a kalli kifayen da ke tafiya cikin ruwa ba za a yin jirgin ruwa ba za a iya ba inda ba a kalli raƙumi ba za a yi tunanin a yi mota mai ɗauka kaya ba za a iya ba inda Allah bai ma dan adam kunne ba Allah ya sanya iska yadda yake tafiya dan adam ya gane Da- yanzu da da ni da kai muna ma- magana ai ai kana jina ko ai iska yake daukar wannan sautin ya kai to sai an kai wata na'ura da za ta daukar wannan sautin iskan da gaugawa ta je ta kai shi a wani wuri dan adam ne tunani ne ka'idodi ne al wato al qawaninul kauniya ne Allah ya ba su sanin yadda suke tafiya sai sun kai abin ka wani abu ne aka- an an ka zo da shi sabo amma su mu mun yi bacci mun ki aiki da hankalinmu sai muna aiki da jiki su ko suna aiki da kwakwalwarsu suna kokarin gane yadda sirrin kauni yake yadda duniya take tafiya da ka'idodin da Allah ya aza alƙawarin kauniya suna yin kirkirin na'urori bas wannan dole mu fahimce shi to wannan kamar abin da ya shahi lafuzan alqur'ani ne amma anan kafin lokaci mu da halin sa dan wanga maudu'i eh, saboda tsawon sa na san ba za abin ka al-ijaz na alqur'ani akwai al-ilmi na'am wanda ke da alaka da bincike na ilimi wanda su turawa yanzu ma shi ke tayar musu da hankali saboda su suke da ilimin bincike a yanzu sun kwace shi daga gare mu daga spain lokacin da musulmi na da shi suna karkasa shi a kaso daban-daban na'am kaga yanzu misali akwai ijaz na'am wanda yake muta'alliq bi ilmi tashrih wanda ke da alaka da ilimi na fede-fede kamar yadda ake fitar dan adam ko a fede wata dabba na'am sun yi bincike gare shi sun gano abubuwa da dama sannan sun gano akwai al-ijaz na alkur'ani fi tadawi maganin da ake sha zumuwa Allah ce fihi shifa'un linnas yanzu tana daga cikin manya-manyan magunguni a du- a duniya ƙwarai ina fata ana fahimta ta sannan kuma akwai al-ijaz fil at'ima wal ashriba an gane ko wasulukiyatul muharrama duk abubuwan da suke cutarwa waɗanda ba su da kyau qur'ani ya ce kada a ci alade qur'ani ya ce kada misali a ci mushi qur'ani ya ce kada a yi zina kada a yi luwaɗi duk mai yin su sai ka iske ya kamu da rashin lafiyar da babu magani inna lillahi wa inna kaga ne ijazi ne na alkur'ani dan a nuna maka da Allah ya ce ka a ce alade ko ka a yi zinawa a ba don maslaha ka ce in Allah ya ce a yi amfanin ka ne in Allah ya ce a daina amfanin ka ne in ka daina in Allah ya ce kar a yi kai kanka kai ma in Allah ya ce a yi ka ki kanka kai ma don mu Allah ya ce kada a sha giya ka ce ka sha giya kai maye kai su Allah bai su kai ne za ka shan shi a yi maka kuwa a baka kashi kuma in ka taika ma matarka kashi saman gado Allah subhanahu wataala bai su amfanin ka ne dan adam to wannan al-ijaz fil atima wal ashriba wa sulukiyat al muharrama sannan suke cewa akwai al-ijaz an gane ko fi fi fi ulumil haya abin da ake kira biology biology qur'ani sai ka ji ya hudu cewa hasken rana idan ya bugi wato itace zai sa wannan hasken ya s- sinadarin shi ya shiga ya sa wannan abin ya yi tasiri ga su waɗannan eh, ganyen itacen ya shigar da abin da zai ba da madda ko wato sinadari wanda zai kai ga 'ya'yan itacen har a samu abinci mai kyau
masha Allah alkur'ani ya bayanin wannan jiba cikin suratul an'am wa huwa alladhi anzala minas sama'i ma'a fa akhrajna bihi nabata kulli shay fa akhrajna minhu khadira nukhriju minhu habban mutarakiba khadiran kinnan shi wannan abin tsanwa ashe shine yake kafte yake jawo hasken rana da amfanin ici yanzu kuma bincike zai kawo wannan to sannan kuma a cikin akwai cikin alamul hayawan kamar dabbobi Qur'ani ya faɗi nono yana amfani yanzu gashi nan duk duniya an yarda da cewa likitoci sun yarda da cewa madara musamman ta shanu da tarakuma tana dauke da duk abin da dan adam yake bukata na dairin amfani da ita rinka shanta ita kadai ta ishe shi a kowane fage qur'ani yayi bayanin wannan wa inna lakum fil an'ami fil an'ami la'ibra nusqikum mimma fi butunihi min bayni farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisharibin ina fata an fahimci ni kaga qur'ani yayi bayanin wannan sannan a cikin ilmul falak wal arsad al arsad shine kamar dakata abu saboda ka san a sama galibi na'ura ake sa tana bibiyar wani abu shine ake kira ar-rasdu wato madakata wanda take kallon bin abu koko ana tsare da shi faman yastami il'ana yajid lahu shihaban rasada ko ba haka ba inna rabbaka labil mirsad ko ba haka ba to wannan yanzu mafi madakata dukkan abin da alkur'ani yake faɗa yanzu galibi game da rana da wata da tafiyar su gashi ya tabbata wasu ka ce rana ba ta tafiya ana da ana bincike ƙarya tabbayyana qur'ani ya ce rana tana tafiya wasu shamsu tajiri li mustaqarrin laha kuma yanzu sun dawo sun ce rana tana gudu a sama yanzu kuma da na'urorin su abin da ya shafi kuma ƙasa qur'ani ya faɗi duwatsu su ne suke rike da ƙasa yanzu gashi na an gano dutsi wanda muke gani a sama wanda ke ƙasa ya fi shi yasa Allah ya kira ta wato duwatsu wal jibala autada ashe su ne suke kafe da ƙasa gashi nan kuma yanzu ilimi ya bayyana da wannan waje Allah fil ardi rawasiya an tamida bihim ai Allah tamida bihim kaga wannan ijazi ne na abin da ya shafi ƙasa da abin da ya shafi falak da abin da ya shafi jibal da abin da ya shafi abubuwa daban-daban al ilmi to amma anan sai mu ce saboda akwai matsaloli shi wannan ijazi abu ne wanda malamai sun kafa mishi sharuɗa don akwai waɗanda sun ce zance a ce ƙur'ani yana da ijazi ba a bincike kan wannan to ya ƙur'ani kuma mu'jiza ne cewa ba a bincike kan wannan kuma kaga ai kuskure ne saboda shi ƙur'anin ya buwaye kowa wa innahu kitabun aziz Allah ne kira shi aziz amma da sharaɗi na farko shine thubutun nas nasi ya tabbata in cikin alƙur'ani ne in cikin sunna ne ya zama to hadisin ingantacce ne ya tabbata thubutun nas nassi ya tabbata kira'o'in nan guda goma ma'ana ayar da aka son aka hujjar ita kan ijazi zama to ta inganta sanadin ta ya inganta cikin qira'at in hadisi ne ya inganta an yi ittifaki akan ingancin sa na farko kenan na biyu ya zamanto wannan abin da qur'ani ya faɗa a wancan lokacin ba za a iya sanin shi ba to in ijazul ilmi ne saboda bi saboda babu na'ururi ma'ana ba za a iya sanin shi ba annaba Allah zai iya sanar da su ko kuma wasu bayan Allah Allah zai iya sanar da su ta fuskar Allah ya musu ya nuna musu kamar yadda Allah ya ce wa kadhalika nuri ibrahima malakutus samawati wal ardi wa yakunu minal muqinin amma a yanzu da na'urorin su suke gano su ba za a iya gano su ba da ainul mujarrada ina fata ana fahimta ta to kaga waɗannan abubuwa idan aka ba da labarin su cikin alkur'ani kaga yanzu ne ilimi ya zo ya bincike ya gano su kaji sharadi na biyu istihalatu iktishafihi fi zamanin alladhi nazala fihi alquran yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin kogi abinda ke marajal bahrain yaltaqiyani to ai a makka inda ya rayu kewayen nan ai babu koguna to kinan waya bashi labari in ba Allah subhanahu wataala ba har kuma ya mutu bai je inda bai ga tekun ba bai je a wajen ta ba sai yanzu aka gano wannan to kaga wannan kenan abu na biyu wato tahaqququl ma'ana ma'anar da ake son a fito a tabbatar da a zahiri na kowa ya ji marajal bahraini bahraini kowa ya san teku biyu ake nufi ina fata an fahimce ni kuma maraja sun haɗu sun cuɗu sun gwamayu ina fata ana fahimta ta kenan ma'anar zahiri take sannan kuma ya zamanto ta haƙoƙul mutabaka ya zamanto da abin da an ka faɗa lalle ma'ilimta da sun ka faɗe shi wato abin da ake kira haƙiƙatun ilmiya ina fata an fahimci ni an ce haƙiƙa ilmiya shine wato abin da a ilmance ya tabbata babu wani canji akan shi haka nan da ka sha guba mutuwa za ka yi ina fata an fahimci a ilmance an tabbatar da haka to idan qur'ani zai faɗi abin da yake tabbata shi ya nuna ba wai nazariya ilmiya ba domin ita nazariya abu ne wanda ana ana bincike to in bincike ne ake yi a'a abin da duk mailimtan duniya sun yi ittifaki kan shi to shi ake kira haƙiƙa ilmiya to waɗannan su ne sharuɗa guda hudu kafin a tabbatar da wannan abin a zo a yi ijaz kuma suka ce wannan ijaz kin in ka diba cikin bahas na rabitatul alamul islami majalisar malamai ta duniya hay'atul ijazul ilmi sun ka ce yana da fa'idodi sun kawo fa'idodi sun kawo kusan sharuɗa na bincike kusan guda ko goma sha biyu ne ko sha takwas na dai manta amma sun kawo fa'idodi ina ganin guda takwas abu biyu dai wannan idan ya tabbata na farko zai ƙara tabbatar da ingancin alkur'ani da sunan manzo sallallahu alaihi wa sallam ma'ana zai sa a gane mutane yanzu su gane tunda an faɗi abu tun wancan lokaci ya bayyana gaskiya ne na biyu na biyu kuma zai zama to hanya ce ta da'awa mun samu kuma muwa mu ƙara itmi'ina mu ƙara samun natsuwa domin su suke bincike su gano alhali kuma abin da suka faɗa tare da littafin mu yake ba tare da littafin su ba ana nuna mini lokaci yayi sai mu yi haƙuri yan uwa saboda lokaci ya matso insha Allah ta'ala sati mai zuwa wanga al-lafzu wal ma'ana ina ganin dole akan shi zamu tashi mu karasa mudu in tunda mun shigo cikin shi ne ya kawo ijazul bayani to ijazul bayani shi kawo nau'ul ijaz tunda akwai ijazi na bayani wanda ya shahi lafazi da kalima to sai muka dan kawo waɗansu nau'uka na ijazi da su ne muka kulle sati mai zuwa sai mu zo mu karasa bayani kan lafuzza da ma'ana in Allah ya so kuma in Allah ya ba mu iko da rayuwa abinda muka faɗa da to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ‘yan uwa masu kallon mu da saurare mun ga da ya ci karatu yana ta tafiya yana daɗi kuma sai lokaci halinsa amma insha Allahu ranar juma'a daga karfe tara na safe zuwa karfe goma malam zai ci gaba da cikin wannan maudu'i na allafuz wal ma'ana muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa malam da alkhairi da wa'annan ma'aikata na gidan wannan tele mai albarka Allah ya saka musu da alkhairi da mu gabaki daya kuma Allah ya ba mu ikon aiki da wa'annan abubuwa masu tsada da malam ya gaya mana da ba tare tun da lokaci ya kore sai ni addu'a اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته